shekara lafiya ya sa mu ga ƙarshen wannan shekara lafiya abinda muka aiwatar na ayyukan kyawawa shekaran da ta wuce Allah Ubangiji ya karba mana Allah Ubangiji ya sa mana a mizani abinda muka aikata na kurakurai da laifuffuka shekaran da ta gabata Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana sannan wannan shekaran da muka shiga muna fata Allah zai ba mu iko aiwatar da duk abin da ya kamata a ciki kuma muna roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarkacin wannan sabon shekara kuma ya ba mu zaman lafiya ya ba mu damuna mai albarka kuma ya samu ga ƙarshen wannan shekara lafiya wadda ya zo daidai da 26 ga watan 6 hijiran masihiya a 2025 to a kamar yadda muka yi magana satin da ta wuce muka ce idan allah ya nuna mana mun ba da zaɓi za mu ci gaba da karatunmu ko kuma a'a za a sake tusa abun da aka yi to a kasare mutane dai suka nuna cewa gaskiya babban abun da ya dami mutane shine abun da ya shafi sallah tsarki da sauransu don haka mu koma baya kuma mu sake daga addaharatu to saboda haka tunda saboda mutane muke yi saboda Allah saboda mutane to kuma abinda aka ga ya dace tunda mutane ne suka faɗa to sai mu karbi abun da suka faɗa mu yi aiki da shi kuma kamar yadda aka ce gaskiya akwai damuwa sosai game da abin da ya shafi ibadan nan ba kowa ya sani ba wani dai yana gani ne ana yi shi ma sai ya yi amma bai san ma me yake yi ba to wannan shi ne to za mu fara a da babi na hudu shine al-ibadat abinda ya shafi ibadu gaba daya to madda ta farko shine faslul awwal at-tahara shine tsarki tsarkin nan kuma ya tattara abubuwa dewa don shine ma ainihin ibada in babu tsarkin ba maganan ibada in an ce ba ibada kuma ba sallah kenan kuma in ba sallah ma ba musulunci to shine fasali na farko shine at-tahara shine wato abun da ya shafi tsarki shine madda ta farko fi hukumi taharati cikin hukunci tsarki wa bayanuha da kuma bayaninta hukumuha hukuncinta ita tsarki at-taharatu wajibatun bil kitabi was sunna tsarkin nan wajiba ce bil kitabi was sunna saboda ya zo a cikin littafin alkur'ani sannan wasunnati da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى Allah madaukakin sarki yace wa in kuntum junuban fatahharu idan kun kasance masu janaba to ku yi tsarki kaga qur'ani kan yayi maganar sa ya wuce yayi to ya ake yin tsarkin in an yi janaba ai akwai to a sai kaga alkur'ani ya yi magana a kan tsarki ga shi dai allah ya gaya mana wa in kuntum junuban faɗaɗar idan kun kasance masu janaba to ku yi tsarki to wane irin tsarki gurbin da janaban ya fito kawai za a wanke ko kuma a'a dukkan jiki za a wanke ko kuma yaya ake yi kaga dole sai ka nemi bayani kuma da zaran ka balaga ba sai ka yi aure ba wannan janaban za ta same ka e ka balaga ba ka yi aure ba ba ka je ka kusanci matar banza ba amma kuma janaban za ta same ka to amma da yawa ana jin kunyan tambaya ma gara a zauna da jahilcinsa kan a tambaya kaga wannan ba karamin kuskure ba ne to wannan kenan wa qala azza wa jalla sannan har yanzu Allah wanda girmansa ya girma ya sake cewa wasiyabaka fatahhir da kuma tufarka ka tsarkake shi wannan tufar taka ka tsarkake shi wa ƙala subhanahu wanda tsarkinsa ya tabbata ya ce inna allaha yuhibbu tawabin lallai allah yana so masu tuba masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu tsarki to kaga anan a takaice da waɗannan ayoyi guda uku a sai ƙur'ani ya yi magana akan adahara to purification akan tsarki kuma dama manzon Allah yana gaya mana annazafatu minal iman tsafta yana daga cikin imani kuma akwai inda yake gaya mana at-tuhur shatrul iman tsarki rabin imani ne ba kullum muna cewa mun yi imani da Allah da manzanninsa da littattafai eh da mala'iku da ranar tashin alkiyama eh da manzanni ba to amma rabin imanin ma gaba ɗaya yana cikin tsarki rabin imanin gaba ɗaya da yana cikin tsarki to a sai dole musamman ne tsarki tun da ayoyi guda ukun nan Allah da kansa ya yi bayani akan abin da ya shafi tsarki in kun kasance masu janaba ku yi tsarki da kuma tufarka ka tsarkake shi sannan ya sake cewa Allah yana son masu tuba kuma yana son masu tsarki to a sai tsarkin nan shine musulunci to sannan sai manzon Allah kuma ya ce miftahu salat at-tuhur mabudin sallah shine tsarki mabudin sallah shine tsarki to a sai in ba tsarki baka bude sallan ba kenan babu sallah saboda da yawa zaka samu mutum yana zaune zai je an kira sallah ya san azahar ta yi har an kira yana zaune ba zai shirya ba sai in ya ji an tada ikama kuma ana ba da tazara aƙalla ana kiran sallah ɗaya da rabi ko? to ana ta da ikama biyu saura kwata ko ba haka ba wajen 15 minutes ka gani to amma ba zai tashi yin shirin yin sallah ba kuma zai bi jam'in nan sai ya ji an tada an fara tada ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa wuf sai kaga ya je ya dauki buta kuma da sauri kamun ka ce 3 seconds wai ya je yayi tsarki kamun ka ce minti daya ya zo yayi alwala ya samu akalla raka uku tare da liman to fi sabilillahi ina sallah yake yana eh baka bude abun nan sallar ba ma balle ma ka same ta baka yi sallar nan kai kadai ba baka yi ta da liman ba asali muhammadu a hautai amada ka gani yaya za ka je ka ce za ka yi tsarki ka je ka yi sakan uku ko sakan biyu da fitsari ya yanke da kai ka gama tsarki sai in ka tashi ka ji kuma yana zuba a kan wando amma kai wai kana harin jam'i wai lada ashirin da bakwai wani lada za ka samu ka gani manzon Allah kuma yana gaya mana astanzahu minal bauli ku yi tsarki daga bawali ku yi tsarki daga fitsari fa inna amatu azabar kabri minhu gaba ɗaya ma azaban kabari ya tattara ne akan rashin tsarki shi ne ke wahal da mutane da kuma gulma shi ne wannan mimatu ka je ka haɗa channel can da can sai ka koma gefe in an zo ai wane ne ya gaya mini a nima shi ya gaya mini sai ka koma gefe kana kallon fim a fara zage-zage har a kai ga gwapso haka ka zama annami mai ka zama magulmaci to waɗannan su ne suka haɗu suka taru suka zame wa mutane damuwa a cikin ƙabruka kuma dole za mu mutu ba tsarki ga gulma ina ka tsaya kuma ga lahira ba wanda kuma za a fasa to ka gani to shine manzon Allah yace miftahu salati at-tuhur mabudin sallah shine tsarki ka iya tsarki don abunda addini ya fara koya wa mutum kenan kuma duk littattafan fikhu da zaka shiga da farko ana maganan tsarki da ruwa ne sai an tantance su fa gaskiya da tsarkin da ruwan nan dole sai ka san su ba kowane ruwa ai za ka yi tsarki da shi ba amma mutu abin da lauje yanko ciyawa ne a samu ruwa kawai dai a ce an yi sallah to ba haka ba ne sallan nan fa ita ce fa ƙashin bayan addinin musulunci as-salatu imaduddini sallan nan ita ce ginshikin addini yanzu kaman wannan masallaci ne ba irin waɗannan ginshikan da ya taru ya rike wannan masallaci ba zai tsaya ba yanzu a zo a sassare wannan daga ƙasa mana a yayyanke a yayyanke a ga ai wanda yake cikin ta ma mai yankan ma zai san inda dare ya masa ai ka gani wallahi in ba wa'annan filas ba ba masallacin nan to haka sallah take kuma ko a lahira awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yawm al-qiyamati min amali as-salat farkon abinda za a yi wa mutum hisabi game da shi daga aikinsa in an je lahira sallah sallah fa iza salahat idan sallar nan ta yi kyau faƙad aflaha wa an jiha haƙiƙa ya rabauta kuma ya ya ci nasara komensa ya yi kyau wa iza fasadat fa idan sallan nan ta lalace faqad kaba wa kasira to haƙiƙa haƙiƙa ya taɓe yayi asara ya taɓe yayi asara don duk wani abin da zai biyo bayan lalacewar sallah Allah ba zai la'akari da shi ba gotal tan ina ne shi ne wuta saboda haka fa mu sani sallan nan ita ce ainihin musulunci din bayan ka yarda da Allah da manzonsa shi ne a azamul ibadat shi kuma sallan aka ce sai da tsarki tsarkin kuma sai ka yarda aka ce ba wai yadda kake so ba ka gani yanzu game da tsarkin nan a wani littafi ma imam malik yana cewa idan ka tsuguna a nan idan ka tashi sai ka yi taku arba'in za ka je ka tsuguna a can akwai masu irin wannan damuwa ba yadda za a yi kuma fitsari ya yanke kawai ka sa ruwa facal facal facal wai ka tashi baka da tsarki ai akwai yadda aka ce a yi tsarkin in ka karanta littattafan fiku suna nuna wa mutum yadda ake tsarki za a nuna wa wasifatul istinja'i ce maka ga sifan yadda ake yin tsarki to amma mutane ba su damu ba sai mutane kawai in mutum ya mutu kaga an taro ana ce Allah ya fi mu Allahumma anfir lahu amin Allah ya riga bata ake kuma tun da farko wani amin zai yi amfani ka riga ka tafi da rashin tsarki ka gani ana sa mutum a rami la ilaha Allah ya ce ku tafi ku bar ni da kaya ni na kaya na ni na san yadda zan yi da abuna ka gani to saboda haka gaskiya mu tsaya mu dage mu gyara tsarki saboda kanmu don aka ce shine mabudin to baka iya budewa ba zai budu ne sannan ya sake cewa kuma shi manzon Allah la tubbalu salatu bi ghairi tahur ba a karban sallah in ba tare da tsarki ba to muna tsarkin ko muna wanke bawali dole mu bambance yayi wanke bawali muke ko tsarki ka gani gaskiya in za ka yi tsarki kan ba na ganin minti biyar ma zai fi daga banɗaki da wuri inda a yadda na san aka ce a yi tsarkin nan amma sau da yawa za ka ga mutum ya tashi yana fita za ka ji yana jin wani fitsari ma musamman idan rana tana damunsa sai ka ji yana jin kaman wani bawalin zai sake fita ma shi fa bai damu ba ba jam'i dai jam'i dai sannan baka yi jam'in ba baka yi kai kadai ba to ni shi ne fi ma damuna ba gara ka gyara tsarkin kai sallan makai kadai ba ai ya fi maka kan ka zo baka samu jam'in ba baka samu sallan ka kai kadai ba eh kai dai jam'i ka gani ya sake cewa kuma shi manzon Allah at-tuhur shatrul iman tsarkin nan rabin imani ne ma kuma fa bari in gaya mana mai risala yana cewa shi tsarki ba wai dole sai ka hada shi da sallah ba dama yana cin gashin kansa sai in ya kama dama koyaushe kai musulmi kana da tsarkinka koyaushe ba wai sai in za ka yi sallah ne za ka je ka yi tsarki kana gaggawa ba a'a koyaushe kana da tsarki sai in ya kama ne lokacin da za ka yi sallar sai ka je ka yi tsarki amma in kana da tsarkinka alwala kawai za ka yi ai ai ana zama da alwalan azahar ma a yi sallar la'asar ai ko ana zama kuma da alwalan la'asar ma a yi sallar mangariba ai ana zama da alwalan isha a yi sallar mangariba a yi sallar isha ai ko ba haka ba don haka a sai tsarkin nan ba wai sai in za ka yi sallah ba ko yaushe kawai ana sun kana da tsarki saboda abu uku in ɗaya babu ba za a karɓi sallanka ba in tufarka ba ta da tsarki ko ka yi sallah ba za a karɓa ba jikinka in bai da tsarki ba za a karbi sallanka ba wurin da za ka yi sallah in bai da tsarki ba za a karbi sallah ta gani to a sai koyaushe ya kasance kenan shi musulmi dama yana da tsarkinsa ko a yaushe aka same shi sai in ya kama ai akwai bayin allah da ba sa rabuwa da alwalama wata rana sayidina bilal manzon Allah ya ce masa ni ina jin sautin ƙaran takalmanka a gabana a cikin gidan aljanna da me ka samu wannan daraja ne ya ce ya rasulallah ba na rabuwa da tsarki da alwala kuma duk sanda na yi alwala sai na yi nafila da shi ka gani baya rabuwa da tsarki baya rabuwa da alwala ha gani amma da yake shaidan ina nan ba zai barka ba eh ka kasance koyaushe da alwala shi kuma ya ci mai bayan kuma dama yana so ya dauki fansa ai ba wai shaidan ya ce Allah ya jinkirta masa don ya tuba bane ko da wasa shaidan bai taba tunanin zai tuba ba saboda laifin da yayi wa Allah a shi jinkirin da ya nema Allah ya yi masa saboda ya ɗau fansa ne daga ‘ya'yan wanda aka kore shi daga rahamar Allah dominsa haka ba zai je wutan nan fa shi kadai ba ba zai yadda ya je wutan nan shi kadai ba a'a tare za a a gani yanzu alwala in za ka kwanta ka yi bacci da daddare ba ƙaramin alheri ba yana kare mutum daga abubuwa da yawa amma ka yau an yi sanyi ni ba zan taɓa ruwa ba a gani ka kwanta ka yi ta mafarki mafarki aljani su zo su yi ta rawan bansuwe a kanka a gani ba abin da ba zai iya kasancewa ba a gani amma ko da da janaba ne a jikin mutum in ba zai yi wanka a lokacin ba aka ce ya yi alwala in zai kwanta kuma wannan alwalan ba abin da yake karya shi shika sai dai in ka sake kusantar iyalinka ka gani in kai alwala saboda ka kwanta ka yi baccin nan ba wani abin da za ka yi ya karya alwala kaga wannan kuma falala ne na Allah ba kamar sauran alwala ba in kai kaza ya kare in kai kaza ya kare a gani to wannan kenan saboda haka idan muka duba waɗannan hadisai guda uku da ayoyin alƙura'ani guda uku ya ishe mu ishara zuwa ga sanin cewa fa tsarki fa shine addinin musulunci sallah kuma in ba a karba ai ba musulunci a wajenka magani kai da wanda ba musulmi ba kenan ba a rabu ba kai baka daina sallah ba kai ba a karba ba kuma baka isa ka daina ba kuma ba za ka yi yadda aka ce ayi ba to ka fita physically mana ka ce mi watta ba shi kenan ba eh amma kai baka ce ba za ka yi ba kana yi kuma ba a karɓa ba to me aka yi kuma duk fa damuwanmu a kan tsarkin nan ne to Allah ya kiyaye to wannan shine hukuncin tsarki na farko wanda aka ce wajiba ce bil kitabi was sunnati wanda yazo cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah saboda haka fa in baka sani ba tambaya babu kunya inna allaha la yastahi min alhaqi kar kunya ya je jefa ka a cikin inda ba a jefa ka ba kai ka jefa kanka wallahi idan baka sani ba ka je ka zauna kai tambaya kai gaba gadi kai tsaye addinin ka ka tambaya don dewa kunya ya ana mu tambaya gara mutum ya zauna bai sani ba kan yaje ya zauna yana tambayan irin wannan ka gani to kunyan din naka na banza ne ai wayewanka shine ka san addininka kaji shine lallai ka waye amma an taba wayewa da jahilci ne eh ba a taba wayewa da jahilci ba saboda haka ina ba mu shawara duk abinda ba mu sani ba mu tambaya saboda mu fahimci me ake ciki kuma in ka tambaya ka kubutar da kanka ka amfani kanka ka gani amma idan kai shiru ka cuci kanka ka wahal da kanka don Allah kan ya riga yayi bayanin kome yace ma farratna fil kitabi min shay'in ubangiji ya ce ba mu yi sakacin barin komai ba a cikin wannan littafin ka gani in ka duba manzon Allah ya yi ta magana akan abin da ya shafi tsarki ka gani da irin waɗannan ga hadisai bila adadin ka gani akan abin da ya shafi irin wannan tambayoyin sahabbai sun tambaya kafi sahabbai ne eh? to saboda haka karfa kunya ta kai mu inda ba a zuwa Allah ya kiyaye to sai bayanuha bayani na biyu ad-daharatu qismani sannan fa mu sani tsarkin nan kashi biyu ne yanzu watakila kawai wani ya san in an je an yi bawali kawai a je a yi fatal-fatal kawai ko ba haka ba a tashi ya fita ko ba haka ba ko kuma in dai janaba ya samu mutum ya yi wanka wataƙila ma bai san me farillan ba ma kawai je ya zuba ruwa yadda ya zuba kawai abinsa ya fita shi kenan bukata ta biya ina bukata ta biya ka gani to don haka tsarkin ma kashi biyu ne akwai zahiratan akwai tsarki bayyananniya wa batinatan akwai kuma ɓoyayya ka gani to haka sai ka san su dukan su biyu tsarkin ma an kasa shi kashi biyu ne akwai tsarki na zahiri akwai tsarki kuma na baɗi ne to in baka haɗa su duka biyu ba bukata ba zai biya yadda kake so ba faɗaharatul baɗiniya yanzu za mu fara da tsarki ɓoyayya hiya tathirun nafsi min asari zunubi wal ma'siya shine mutun ya tsarkake zuciyansa daga guraben zunubai da sabo ai manzon Allah ne yake ce mana kullu bani adama khata'un dukkan dan adam yana yin kuskure amma sai ce wa khairul khata'in mafi alhairin masu laifin su ne attawabe na masu tuba amma ba wanda baya laifi in ba ka yin irin wancan kana yin irin wancan in ba ka yi na wani ba za ka yi na wani to don haka ka tsarkake zuciyanka daga waɗannan gurabe na zunubai da kuma sabo duk abin da ka sani sabo ne ko zunubi ne in ka yi shi ka yi ƙoƙari ka bari amma fa don kanka ba don wani ba don duk abin da ka yi wallahi ba zai shafi kowa ba kai zai shafa in ka zo mutuwa kai kaɗai za ka mutu abunka kai kadai kuma za a je a binne kai kadai kuma za a yi wa tambaya ka gani kuma faman ya amal misqala zarratin kairan yara duk wanda ya aikata aiki ko da kamar nauyin ƙwayan zarra ne in alkhairi ne zai ganshi in ji Allah haka kuma in sharri ne zai ganshi in an ce ƙwayan zarra kuma abinda ma zai shiga idonka eh ya yi ƙwai ya ƙyanƙyashe ya fita ma baka iya sani ba ma shi ne ƙwayan zarra in za ka aikata ka wallahi Allah ya ce sai ya tambaye ka kuma za ka gani to ya za ka gare da wannan to saboda haka duk abin da muka sani muna yi na zunubi mu yi ƙoƙari mu bari don kanmu mu yi ƙoƙari mu hana kanmu saɓo ba wanda bai san laifi ba kowa gyara ya sani kowa bata ya sani ai haka wani mawaki ya fada kasan mawakan nan suna da hikima shi yasa manzon Allah ya ce wa inna abun nan wa inna lil bayani la sihiran akwai sihiri cikin magana ka gani za ga waka ne ake amma irin basiran da ke ciki da hikima Allah kadai ya fi sani yanzu in ka ɗauki su irin su mawaƙan da irin su mamman shata da sauransu ai za ka ga har a university ana ma abun nan karatu a kansu ai waƙensu duk an wallafa za a je a baka kai aiki a kai me suke nufi saboda mai suna da hikima ka gani akwai hikiman da allah ya basu to saboda haka ka yi ƙoƙari ka bar saba wa Allah dama mai lalar yana cewa wala ya hillu lahu an yaf'ala filan hatta ya alama hukumar lahi fihi bai halatta mutum ya yi wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah a ciki haka kawai kai ka gabu kawai ka zo ka shiga baka tsaya ka tantance wannan akwai yardan Allah a ciki ba ko kuma babu yardan Allah a ciki kai kawai ga aiki wani ma in kace masa haramun ya ce yanzu akwai halal ne ba shikenan ba ai yanzu ba halal a ga qur'ani a gabanka wataƙila ma kana karantawa kullum ka ce wai ba halal ai kai ne ba halal din ba wannan ba ƙaramin masifa bane kana kokarin ka fidda kanka ma cikin musulunci in ka ce ba halal ha gani to don haka dole mu tsarkake zukatanmu daga zunubai da sabo wa zalika wannan kuma ta yaya zaka yi ka tsarkake zuciyanka bi taubati sadiqati da tuba na gaskiya ba tuban muzuru ba akwai tuba irin na gaskiya ai taubatan nasuha rayuwar da zina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha tuba na tuba ya Allah kuma ba zan sake ba ai tuban ma ina da sharuɗansa ai ka gani an nadamu alama fata nadama akan abin da ya wuce ka yi laifi ya riga ya wuce yanzu kam sai abin da Allah ya yi ko baka san kuma mai Allah zai maka akan abun da ka aikata na laifi din nan ko zunubi ba da ya wuce baka san mai Allah zai maka akai ba don baka da ikon sa ya riga ya wuce sai fa abin da Allah ya yi to ka yi regretting ka yi nadama don me manzon Allah ya ce an nadamu taubatun nadama ma tuba ne saboda haka yaya ake tsarkake zuciya daga guraben zunubai da sabo shine da tuba shine da tuba kuma in zunuban yayi yawa ko samu ba za ka yi ba wallahi kana ce kana samu rabonka sai zo ya wuce ka mm. yanzu ko ruwan da ba ma samun nan a yawan laifuffukan mu mai Allah zai yi da ruwa ai ba wai ba ruwan ba ne ma inda kuma yanfadu wa ma inda Allah bage ka gani Allah ya ce abun da yake wurin ku shine yake karewa amma a wajen Allah baya karewa dawwamimme ne haka bankin Allah baya karewa tunda Allah ya halicci duniyar nan ana ruwa ka gani amma yanzu sai ka ji kawai an taru ana cewa a'a, sai gyada sai ba ba masara to ai sai ita zama ba masaran ba ruwan Allah ka gani abinda ba zai amfane wa mu haɗu mu tuba mu koma wa Allah laifuffukan mu ne yayi yawa ka gani idan muka tuba za mu sha mamaki gonakinmu za su yi kyau za su yi albarka za mu samu amfanin gona mai yawa faƙultus tanfiru rabbakum innahu kana gaffaran yursilu sama'a alaikum midiraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ai haka Allah ya ce ku nemi gafaran ubangijinku saboda me saboda Allah mai yawan gafara ne yace yursilu sama'a alaikum midiraran sai ya sako muku ruwan sama a jere safe da yamma dare da rana a yi ta ruwa kuma ba ruwan da zai cutar ba don ruwan makala-kala ne shi yasa kullum za ka roƙi ruwa ka roƙi ruwa mai albarka ba wai kullum a rinka ruwa ba so naba ruwa da yawa ya zama masifa eh ka zauna a filin nan shekara 60 yau a ce sai ka bar filin nan akwai masifan da ya fi haka eh kamun ka je ka sake occupying a wani wuri ka saba da wannan wuri ka san me kake ciki kila ma har ka mutu ma ba za ka sake gane kanka ba ai ka san ba karamin sungurda ba ne ka fi shekara 60 fa akalla misali a wannan fili ruwa ya zo ya kore ka to ruwan alheri ne eh amma ana cewa ai ruwa ruwa yayi gyara ko ni kan ban yarda da Hausan nan wallahi ruwa yana barna kawai shine magana a gani to amma idan muka yi ta yawaita gafara Allah mai yawan gafara ne ce inna kana gafaran yursilu sama alaikum midiraran sai sako muku da ruwa eh midiraran a jere a gani wa yumditkum bi amwalin sannan zai muku ni'ima da dukiya wa banina da yaya za ku haifi yara da yawa saboda yawan istighfari za ku samu dukiya da yawa yanzu ko duki ko kasuwa ta yi maka kullin chocolate wallahi ka dage da istighfari za ka sha mamaki kar ka dami kanka da komai in duniya ta yi maka kullin chocolate an an ce kullin chocolate kowa ya sani yayi ta gaba ma a murde ta baya a murde ta tsakiya gashi nan to an kulle ta sama an kulle ta ƙasa to me zai shigo tsakiya gaga ne kaga babu wai to ka dage da istighfari mana kaga ikon Allah ka gani istighfarin nan ka tsaya kai 124000 ka gani kana gamawa ka sake kana gam wallahi zaka sha mamaki ka gani budin da Allah zai maka shine wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin sai sanya muku gonakin ku su yi kyau wa yaj'al lakum anhara koguna su cika da ruwa ka gani masu dabbobi su shayar masu lambu su shayar da gonakin su na lambu amma ba za mu yi ba sai dai kawai kaga an yi tim haka ai ba ruwa to ina ruwan Allah da ba ruwa ba ruwa Allah ya ce a fada istighfari ya nema ku koma wa ubangijinku wa Allah wistaqamu ala dariqati la asqainakum ma'an gadaka eh da mutane za su tsaya su daidaitu akan hanya Allah yace wallahi za mu shayar da su ruwa ma'an gadakan ruwan da ba tsawa ruwan da ba iska ruwa mai zuba shiru kawai suka ji an yi ruwa kawai an gama kila bayan kana bacci da daddare shi kenan sai ka wayi gari kawai ka samu duniya tana jike kacap shi ne ma'an ga daga na'ai ka gani amma ana ruwa muna nan a firkice kar mu ji rindiddindin ka gani ana ruwa muna jin tsoro kada iska ya zo ya kwaye ɗakunanmu yanzu in iska ya kwaye ɗakin mutum kan ba shi kenan sungulla ta same shi ba asiri ya tonu ka gani kaga sai ya zama masifa daɗi kan daɗi kunama kan kurje ka gani gashi gana wahala eh da gidanka iska ya zo ya ɗauke ɗakunanka ina ka tsaya eh in ka ce za ka je ka nemi taimakowa zai baka eh gwamnati ta san da irin wannan ne eh makwabta za su tsaya suna ɓata lokacinsu a kai ne yanzu ba a yin haka haka ne to saboda haka da tuba a sadiƙati ta gaskiya ake koma wa Allah duk abinda ka san kayi wallahi ka tuba ka koma wa Allah bukata zai biya min kulli zunubi wal ma'asi daga dukkan zunubai da sabo ba wanda ya tuba Allah bai amsa masa ba ba wanda ya saba wa Allah ya tuba wa Allah Allah bai saba masa ba ko kana gangara ranka yana nan in dai ba a zare ba in ka tuba wa Allah shikenan zai karba ya ce ka gani saboda haka mu yawaita istighfari da mu da iyalanmu shine zai kawo mana sauƙin lamura sannan kuma wa tathirul qalbi min akzari shirki da tsarkake zuciya daga kazanta na shirka kafirci da yawa zaka ga ana musulunci amma kuma ana kaucewa hanya da irin tsatsube za ga wani yana yi wa wani sihiri saboda ya ga ya fi shi bari ya yi kokari yadda zai yi lankwasa shi ba sai in kana da shi ba wani ma a kore shi a kasuwa ka gane wani a yi masa jifa bai isa ma ya nufi hanyar kasuwa ba ma kwata-kwata ka gane wani a je a binne masa wani a hada shi da rashin lafiya wani kuma a kashe masa zuciya kawai ba zai iya yi wa kansa kome ba ko ruwa bokiti daya a gidansa wallahi ba zai iya ɗiba musu ba don tsaban an kashe masa zuciya to wannan duka mutum ya yi ƙoƙari wannan shi ne ake kira shirkan ɗin ka gani ba wai sai ka ɗauki wani gunki ka zo ka sa a gabanka kana bauta masa ba haɗa wa allah abokin tarayya ne ya yi ka je ka yi wa wani mugunta ka toshe masa hanyar samu ka haɗa shi da cuta ko ka kore shi ya bar gari to in bai samu ba za a ɗauki samunsa a zo a danna ma a haɗa ma da naka eh ba abin da ka isa ka yi kuma allah yana jiranka to ana samun irin wannan kuma a cikin musulmi ne za ka ga ana yin irin wannan musulmi mai sallah lokatai biyar ya yi wa wane mugunta ya hana wane samu ya hada wane da cuta ya hana wane zuwa kasuwa ya hana wane ma samu kullum sai asara ko kuma ya tura wa wani ma aljani ya kwace masa dukiyarsa duk ba abin da ba a yi ka ajiye miliyon goma wallahi ka zo ka samu ko sai sai babu mai saura sai hauka ba abin da ba a yi to shine wannan aka ce wa tathirul qalbi min akzari shirki wa shakki da kuma shakka kada shakka a zuciyanka shin wannan Allah nan gaskiya ne kuwa ko ba gaskiya bane ai kai abinda kake wa mutanen nan shine gaskiya ai amma duk wani abinda zaka tsaya wai wai wai wai bugu da kumburi shine kawai ka gani sai a hada maka ƙulumbotai shi kenan bugu da kumburi magana ya ƙare to ka yi ƙoƙari mana ka hana kanka mutuwa bai fi ma ba duk wannan abin da kake kai ka dawwama in gaskiya ne ko kuma ka hana kanka ka yi rashin lafiya ko kuma ka yi ƙoƙari ka fi kowa arziki shi ne kawai abin da ya fi yi in dai za ka iya yi mutum irin wannan to ka yi ƙoƙari ka dawwama kar wani ya zo ya ɗauki ranka ka fi ƙarfin mai zuwa ya ɗauki ranka ka fi kowa kuma arziki ka gani ka fi kowa kuma lafiya kuma rashin lafiya karka yadda ya same ka shikenan ai to amma duka ka iya sai wani kawai zaka yi wa shi ba zai dawwama ba kai ma ba dawwama zaka yi ba kai kuma ma baka san me zai kashe ka ba ka gani baka san fa ya zaka yi ka mutu ba baka san yaushe zaka mutu ba baka san ina ma zaka mutu ba to me zaka yi kuma eh ai kai ga an gama da kai ma kaga shedan ne kawai ya sa ka a gaba ya dau fansan babanka dama muka ce shedan bai bai nemi jinkiri don ya tuba wa Allah ba don ya dauki fansa ne yace wallahi ba zai je wuta shi kadai ba da shi da ƴaƴan annabi adamun za su je wutan kaga ka sa kanka a ciki wal hasadu da hasada yawanci hasada yayi mana katutu menene hasada yanzu kaga wani yana nan da yar jakinsa sai ya kokari ya sayi yar adigansa nan keke don me ya samu adigan nan ka gani don me zai ci gaba a adigan ma ya kasa samu mana ko kuma samun sannan ya dawo wurinka kamanta kowaye zai zo duniya bi kadbi riskihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'idu da abu hudun nan kowa ke zuwa duniya ka gani yanzu ga kaman dangoten nan kace za ka yi masa asiri don dukiyarsa ya kare ai ka san ƙarya ka ya yi ƙarya ta ina za ka fara eh fi tsabilin layi ai akwai rainin wayo ma a ciki ka gani eh ta ina za ka fara yi masa wannan abun da Allah ya tara masa tun da aka halice shi aka rubuta masa to haka wannan din maturan da Allah ya halice shi ya rubuta masa kai kuma kace sam an lambaram sisi kada ya rike ka gani sai dai abun da ya samu ma ya kare ya dawo wurinka ko kuma a'a dukan ku biyu ku rasa ko kuma kawai ka je ka sa a yi masa yasin motar ma da ya dan samu ma ta kife da shi ko ya ta kife ba shi kenan ba ya zama matsiyaci daidai da kai ai shi ne hasada ai ka gani tamanni zawalun ni'imati ka gani anil mar'i kai fatan ni'iman da Allah ya yi wa wani na ƙaruwa ya kau ya dawo wurinka ko kuma in ba zai dawo ba ma a gadai bai da shi kamar ka ya yi ma ka gani hasada kenan to shi kuma alhasadu ya kulul hasanati kama ta kulun narun haɗaba manzon Allah ya ce idan dai ka yi hasada hasadan nan da kai tana cin ladanka kamar yadda wuta yake cin itace gwargwadon yawan hasadanka gwargwadon konewar ladanka kuma kullum mai maka hasada ka roƙi Allah ya ja kwanansa don ya dinga ganin abin da baya so ka roƙi Allah ya ja kwanansa dama shagon kaɗai na yanzu ya ga kayi wani shago ko ba haka ba bakin ciki zai dinga cizon yatsa in ya ganka ma gaisuwa ma da ƙyar zai maka saboda yana jin haushinka ka gani ka roƙa masa Allah ya ja kwanansa ya dinga ganin abin da baya so eh bakin ciki ya kashe shi ka gani tun ba shi yake azurtawa ba in arziki kake so Allah ce faftangun riska inda Allah ai akwai ayan a Qur'ani ku nemi arziki a wurin Allah ka roƙa bai baka ba ga asma'illahi husna duk abin da kake so yana ciki a'a ba za ka iya ba sai dai kai kowa ma ya zama matsiyaci tun da kai matsiyaci ne to me aka yi kaga an yi aifuwan guzuma ɗa kwance uwa kwance ka gani saboda haka duk wannan ba abu ne mai kyau ba ai wani waziri a wani kissa wazirin wani sarkin wani ƙasa ya yi baƙo a garinsa da ya yi baƙo baƙo ya zo ya soka gidan wazirin gari kaga waziri kuma dai a fada kambe ina ganin ba na kusa da shi ko ba haka ba ha'a sai ya kai shi wajen sarki da ya kai shi wajen sarki suka gaisa shi kenan wani lokaci na abin nan bako yana zuwa sai ba sai shi wazirin garin nan sai ya gafa kai yawan zuwan wannan bako fa zai masa juyin mulki me ya kamata ya yi bari ya yi masa yadda zai kawai a halaka shi hasada kenan eh eh eh eh kenan sai ce masa to bari in gaya maka idan ka je wajen sarki ka rinka rufe hancinka haka sarki ya ce yana jin warinka abinda sarki ya gaya mini kenan bako sai ce to shi kenan in bako ya je wajen sarki sai ya haka sai ya lullube bakinsa haka a nan gaba ɗaya ya rufe sai abun ya dami sarki sai ce shi yanzu bai san me yasa idan bakon nan ya zo yake lullube bakinsa ba sai waziri ya ce ai ya gaya min cewa wai wai ai bakinka yana wari bakin sarki baki na ya baki na ya ce to shi ba damuwa kasan sarakunan da kuma ga iko kenan sai ya sa aka rubuta wasiƙa aka rubuta wasiƙa mai tsawo sai ya ba wa bakon nan ya ce ka kai wa sarkin ƙasa kaza abinda aka rubuta a ciki idan ya zo a kashe shi kawai da ya zo ga wasiƙa kawai ka yanka shi kaga dai hasada kam ya kare ana kenan an aiki bako ya fita kofar fada ga wazirin gari ina zaka ce ina zaka je a sarki ne aike ni kasa kaza ya ce a kawo kawo duk abunda na samu zan zo mu raba kenan to bako kuma mai masaukinsa ne ya isa ya magana ne ce masa gashi tafi gida ka je ka jira ne waziri ya kama hanya tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan da abin da wasiƙa har wancan ƙasa yana zuwa ana kama shi ana yankawa sarki ya yi kwanaki bai ga waziri ba bai ga abinansa shi kuma bako sai ya gaji ya fita ya je gai da sarki ha da sarki ya gan shi ya yi mamaki wanda na aika a je a kashe shi ne kuma yau zai zo dawo min ya yi gaisuwa ina waziri ya ce ai waziri ya waziri ai ya karbi ya karbi sabo ya ce shi zai kai in saurara masa a gida in ya dawo duk abin da ya samu sai sarki ya ce kai shi bai taba ganin adilin adilin alkali irin hasada ba sai aka ɗauki wazircin sai aka ba wa bakon kawai magana ya ƙayar bolotin migar wa maɓi eh wancan kan ya san kawai an yanka shi kenan ya maye gidansa hasada ne ya kawo haka saboda haka hasadan nan bai da kyau shi ya hada Allah da Yahudawa ka gani Allah ya la'ane su wallahi hasada ne duk wani annabi in ba annabi Musa ba ba su yarda da shi ba annabi Musa kawai shine annabi a cikinsu yanzu ko annabi isa ba su yarda da annabi isa ba in ka ji batanci da suke masa sai ka kama bakinka ba abun faɗa ba ne ka gani me yasa hasada abun da yasa suka yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsammani annabin ƙarshen zamanin din wanda Allah ya yi bayaninsa a cikin old testament da new testament a cikin zuriyansu ta yahudawan zai fito sai Allah ya fidda shi cikin larabawa sai suka yi hasada suka ce ba za su yi imani da shi ba su kai ba su yarda ba ma shi ba annabi ba sai Allah ya la'ane su gaba daya gani saboda haka hasada ba abun kirki ba ne maimakon ka ci gaba kai din ne za ka rika komawa baya gashi wancan ya je ya mutu a garin yin hasada gani banza kuma ta karshe ga wani nan bako ya zo ya zama wazirin gari saboda hasada to saboda haka hasada da shi aka fara sabawa Allah a sama da shi aka fara sabawa Allah kuma a doron ƙasa shine farkon sabo a duniya saboda haka karka yi wa ɗan uwanka hasada in ka ga mutum Allah ya bashi abu kai maka roƙi Allah ya baka akwai hasadan da ake ce masa gidda shi yasa manzon Allah yake cewa la hasada illa fil isnaini ba hasada face ga mutane biyu amma wannan hasada mai kyau ne kaga mutum Allah ya bashi dukiya yana ciyarwa yana taimakawa yana sadaka yana gina makarantu duk wani abu na alheri yana sarrafawa da dukiyan sannan sai kai fatan da Allah zai baka irin dukiyan sannan kai ma da haka zaka yi hasada ne amma mai kyau ne an yadda da wannan hasada kaga mutum Allah ya bashi ilimi yana yin duk abin da ya kamata da ilimin sannan dare da rana ha gani sai ka ce nima da Allah ya bani ilimi irin nawa ne da na yi irin abin da yake yi ne hasada ne amma mai kyau ne ha gani amma hasada duk abin da mutum yake da shi ko ya rasa ko kuma ya dawo rinka to wannan kan haramun ne da shi aka fara saba wa Allah a sama shi yasa shaidan ya fidda annabi adamu cikin gidan aljanna saboda hasada shine kuma yasa ƙabilu ya kashe ɗan uwansa habilu a doron ƙasa akan mace yayi wa ɗan uwansa hasada don haka akan mace wallahi mutum sai ya kashe ka ka ga mutum yana neman mace ya maka kashe di ka gudu kana so ka bar masa kawai to ai dahir sai go kawai shine tunda suna dewa man kace kai ma za ka yi kokuwa to bismillah taron za ka tare hanjinka a hannu Allah ya kiyaye to wannan shi ne to shi ne hasada bayi da kyau shi ne ce wal hikdu wal gillu akwai abin da ake cewa hikdu ka rike mutum a zuciya don akwai irin mutane idan kai masa abu har abada ba zai taba mantawa da kai ba duk sanda ya ganka yana ganinka da wannan abin ba a shiga aljanna da wannan abin wa naza'ana ma fi qulubihim min gillin ikwanan ala sururin mutaqabilin sai an zare wannan shine gillu shine hikdu din ka gani to don haka karka rike dan uwanka a zuciya in mutum ya maka abu ka gaya masa gaskiya wani kayi mini abu kaza amma ban ji daɗi ba ku yi ta ku gama magana ya ƙare amma kana riƙe da shi a zuciya kai ya yi maka wani abu to fa ba za ka shiga aljanna da wannan ba sai an kankare ta amma ni ban san ina za a je a kankare ba eh yawwa ni dai ba zan ce komai ba amma a ina za a je a kankare ne oho amma ba za a shiga da shi kuma aljanna ba saboda haka karka riƙe ɗan uwanka a zuciya ha gani karka kwana da haushin wani karka wuni da fushin wani saboda mai irin wannan ma yake kawo yanzu cutar da ake cewa hypertension ko eh sai kawo maka hawan jini a banza baka san me kai ba a gani yaushe shingullan duniyan ma ya barka har zaka tsaya kana rike wani a zuciya eh kullum a ce kana hawan jini kullum a ce a wata ran paralyze ma ya zo ya kama ka da sauransu kuma duka mai zama da bakin ciki da rike mutane a zuciya ne shi yake kawo irin wannan saboda haka kai kokari mana ka sama wa kanka salama da zaman lafiya ka gani amma ba wai ka rike mutum a zuciya ba ko magana ma da ƙir zaka ga wani yana yi masa wani ma ba zai sake yi wa mutum magana ba saboda sun bata har abada ka gani yana rike da shi wancan ya manta kai kuma kana rike da shi to ba albun kirki ba ne a zuciya wannan shi ma a yi ƙoƙari a bari walingishu da kuma wato algus algus yanzu ina da buhun wake na shekaransa uku na sai bana na bana shekar abun nan na sai na bana sabon wake kika je kai hada haka eh sai ayi hakuri a gane ka je ka gwama su kenan kawai ka zo ka sayar nawa ake sayar da wake 150 to amma inda wannan din kawai zaka sayar ba za a sayar 60 ba ma haka ka gwama abunka ka je ka sayar gishu haramun ne a gani shi ne duk al'amuranmu suke kwabewa manzon Allah ya ce dukkan ‘yan kasuwa dukkan ‘yan kasuwa za su tashi ranar tashin alkiyama yub a suna fujjara dukkan ‘yan kasuwa za su tashi ranar tashin alkiyama fajirai illa man barra wa sadaka sai dai wanda ya yi alheri ya yi gaskiya a cikin kasuwancinsa to mai amfaninsa kuma kowa dama aka ce sana'ansa ce za ta kai shi wuta a gani sana'arsa ce za ta kai shi wuta da ƙafa ba bai sai mala'iku sun tura ƙeyar mutum ba ma da ƙafa ha gani me yasa sana'anka ne don me ba gaskiya a ciki wannan abu ka san kai da kanka ya yi expire ka je ka hada da na bana ka ce dole sai a saya kai ba za ka yi asara ba ka yi asara kam ka yi babban asara kai ne baka sani ba ilaman kai wasa kudin da ka gwama ka sayar da ba za ka cinye su ba to me kai kai ka rike ranka ne to shi yasa kullum nake cewa kasuwancinmu ba na musulunci ba ne muna yi ne kawai samu dai samu kawai shi ne damuwanmu amma ba yaya muka samu ba to samun nan kuma kawai ba ƙaramin masifa ba kana iya samu ya zame maka bala'i masifa innama hiya fitnatun inji Allah innama amwalukum wa auladukum fitnatun ai ya'yanku da dukiyoyinku fitina ne a wurinku ka gani ba za ka bar gaban Allah ba sai da abu hudu sai an tambaye ka abu hudu a ciki dukiyar da ka samu ne ya kai ka samu kobo ya zama sule ya zama naira ya zama naira goma ya zama abun na har ka tara miliyon kaza sai ka yi wa Allah bayani ba ba wai kawai ka yi kudi ba kudi kan ai ba wani abu bane kudi kan najasa ne shi yasa ko ko mafarkin shadda ka yi ba kudi bane ne ba najasa ba ne mutum ya yi mafarkin salka kashi dai a gani ai kudi ne ko to ai saboda najasa ne kudi ainihin kudi najasa ne mu ne kawai muka mayar da kudi wata aba da yake zamanin kudi ne manzon Allah ya ce likulli ummatin fitinatun ga kowace al'umma akwai abinda Allah ya jarrabe su da ita ni kuma Allah ya jarrabi al'umma na wa fitnatu ummati almali yace fitinan da Allah ya jarrabi al'umma ta dukiya don haka mu yanzu duk abinda lauje ya ko ciyawa ne kawai a samu dai kawai kai wallahi wani akwai samu a duba mana ko aikin gwamnati yake in baya sata sai a ce bai da albarka a wannan abin da yake ciki don Allah ka duba fa bai da komai baya yi wa kowa kome wala barka baka sata kenan ka gani saboda haka sai mu ce Allah ya sauwage a za mu dakata a nan gaskiya ba zai kare ba sai sati mai zuwa sai mu karasa taharatul baɗiniyan ɗin to wannan shine tsarkin da ake magana a kai na baɗini mu yi ƙoƙari mu gyara in kasuwanci muke mu gyara kasuwancinmu don kanmu a gani don kai kai abunka kai za a tambaya kai kai samunka kai kasan yadda ka samu kai kasan kuma yadda za ka yi bayaninsa yawwa ina tsammani an fahimta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ji kan iyayenmu ya gafarta musu Allah kyauta makoncinsu mu kuma Allah ya samu rabu da duniya lafiya alhamdulillah akwai tambaya ko babu to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure Allah ya gafarta mana abinda kuma muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya rahamce su Allah ya kyauta makoncinsu Allah ya saƙa wa malamanmu da alheri Allah ya ba mu ruwa mai albarka Allah Ubangiji ya sa wannan damuna ta yi kyau ta yi harshe Allah ya sauwaƙe mana al'amuranmu Allah ya kawo mana sauƙin al'amuranmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. ai salati goma ga annabi laji garba kai mana Amin. آمين آمين to Allah mai da kowa lafiya Allah ya nuna mana sati mai zuwa lafiya madalla kiliya kiliya akai malam ni ba ina son mu zama eh malam mun gama zama ha